إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan safiya ta ranar asabar wadda ita ce safiyar 17 ga watan jumadal akhira hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da ranar 30 ga watan Januwari shekarar miladiya ta 2021 daga wannan masallaci na titin Baye Jidda dake birnin Katsina a inda muke gabatar da darussa daga littafin Al-Muqidha ta al-Imam al-Hafiz Shamsuddin Zahabi rahmatullahi alaihi wannan shine darasi na hudu insha Allah a cikin jerin wannan darussa zamu tashi inda malai yake cewa al-mawdu' hadisin ƙarya kirkirarre daga al-wada'u wanda aka tsaya aka aka kera shi hadisin ƙarya wanda Suyuti yake cewa al-khabarul mawdu'u sharrul khabari wa dhikruhu li'alimin bihi huduri yace hadisi na ƙarya shine mafi sharrin hadisi kuma ambatan shi ka faɗe shi ga wanda ya san cewa hadisi ne na ƙarya to ka kiyayi wannan ka kiyayi zuwa ka faɗi hadisi na ƙarya ba tare da kayi bayani ba yace fi ayi ma'anan kana illa wasifa liwad'ihi wal wad'u fihi urifa ko da wani ko da wa'azi ko da karantawa ko da bada labari ka kiyayi zuwa ka faɗi hadisi na ƙarya sai in za ka yi bayanin cewa na ƙarya ne walwazu fihi urifa imma bi ikrarin wa ma yahkihi wa rikkatin wa bi dalilin fihi me yake cewa ne ma wa in wa an yunawi qati'an wa ma qubil ta'wilahu wa an yakuna ma nuqil haythu dawa'i haythu dawa'i talafat bi naqlihi wa haythu la yujadu inda ahlihi dogon zance ne su yake yi وما به وعد عظيم ووعيد على حقير وصغيرة شديد za mu ji dizi mana waɗannan sharhohin a takaice malam yake cewa ma kana matnuhu mukhalifan lil qawaidi wa rawihi kadhab abu na farko da ake da ke sa a gane hadisi na ƙarya ne shine ce ma kana abinda ya kasance wato mukhalifan lil qawaid ya saba wa ƙa'idojin ilimi, wa rawihi kazzabun kuma akwai wani mai riwaya maƙaryaci a ciki. Kaga a cikin wannan tarifin ya faɗa abubuwa guda biyu da ake gane hadisin ƙarya da su. Na farko shi ne a mukhalifan lilƙawa'id, ya saba ma ƙa'idojin da malamai suka sani na ilimi. Sannan kuma ya zama a cikin isnadin an hango wani wanda malaman hadisi dama sun riga sun san shi cewa yana yin ƙarya ne yana yin ƙarya a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi suke ce makazzabun wanda an taba kama shi da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya abin mamaki yadda wasu malamai suka tsaya tsayin daka sai sun tace sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu kuma ƙarya suke wa annabi sallallahu alaihi wasallama da sunan ilimi da sunan wa'azi da makamantansu to irin waɗannan dama malamai sun riga sun yi makin ɗinsu to shine ya saba wa qawaid su ne waɗancan abubuwan da suyuti yake faɗa da yake cewa walwad'u fihi urifa ana iya gane cewa hadisi na ƙarya ne imma bi ikrarin kamar da zamu zo mu ji wanda ya ƙarya ya faɗa ya ce shi fa ƙarya yake wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar Nuh ibn Abi Maryam Marwazi wanda ya kira hadisan falalar surori sura bayan sura tun daga bakara hannasi kowace sura ya kirkiro mata hadisan falalata shi sa sai kayi hankali da hadisan falalar surori akwai wanda suka tabbata ga wasu surori ko wasu ayoyi falalar bakara da ali imrana falalar amanar rasulu falalar ayatul kursi falalar mu'awwadaini da kulhuwa falalar suratul mulki wanda ke kanta ta da dare falalar kaza to wannan sun tabbata akwai kuma wasu falaloli da ba su tabbata ba irin cewa yasin zuciyar qur'ani ce suratu ar-rahman ita ce amarya al-qur'ani suratu kaza ita ce kaza din al-qur'ani waɗannan ba su tabbata ba duk hadisan nuhu ibn abi maryama ne kuma waɗannan da ake ce makaryata ba jama'a ba wai ba wai mutane ne ɗan iskan gari ba malamai ne alƙalai masu wa'azi masu makaranta hadda mutane ne cikin harka addini su amma kuma sai a same su da irin wannan rashin ta ido su ƙeƙasa wa idan su toka su faɗi ƙarya su ce annabi ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam wannan su ne ya ce ana iya ganewa in ji suyuti da ikirarin wa ma yahkihi da kuma abin da ake ba da labarin sai a ji biyi kama da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ji an san ba ba hadisi bane wanda ya san hadisi ya san ba hadisi bane wa rikkatin da kuma rikka zance wanda yake kore a ji larabcin biyi kama da irin larabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ji larabcin an san wannan larabcin bagwari ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma fasihi ne irin hadisin la salata li jaril masjidi illa fil masjidi wannan hadisin raqiqul lafzi wal ma'ana babu sallah ga makwabcin masallaci sai a masallaci in mutum ya san me arabiya da ya ji wannan hadisin zai fara tunanin anya ko annabi ya faɗa irin wannan mummunan larabcin ko mun gane ba waje ne na yin analysis akan me arabiya ba amma dai duk wanda ya san me arabiya la salata li jaril masjidi illa fil masjidi al na jikin al masjid din wani irin masjid lil ahad al huduri ko lil ahad al zihni ko lil istigraq al jinsi to na gaban kuma shi kuma fa wanda zai zama kenan duk wanda yake makwabcin wannan masallacin da muke ciki misali to in ya je wani wuri yayi sallah bai da sallah sai dai da wannan yayi misali yana iya daukan wannan mummunan ma'anar to irin wannan rikka fil lafzi aw fil ma'ana ko abin da zai zama yafi kama da tatsuniya irin jirgin ruwa annabi nuhu a ce yayi umara an gan jirgin ruwa annabi nuhu ya zo yayi dawafi da sa'ayi da da raka'atanil tawaf raka'atay tawaf wannan shi ma rikka ne suyuti yake bada yana cewa wa bi dalilin fihi ko wani abu a cikin hadisin ya nuna cewa akwai ƙarya sai ka ji hadisin da ya faru misali a lokacin sulhu hudaybiya sai ka ji an ambaci sahabin da ya mutu a uhudu a cikinsa to duk malamin da ya san me hadisi ya san wannan ƙarya ne kamar yadda yahudawa suka taba kawo wata wasiƙa zamanin wani halifa lokacin al'imamu al-khatib al-baghdadi yana rayu suka je suka ƙero wata ƙarya cewa ai tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana rayu ya rubuta musu takarda cewa ba za su sake biyan jizya ba a cire musu jizya sai suka sa sunayen sahabbai waɗanda suka yi shaida akan waɗannan suka ce wannan abun ya faru ne lokacin da aka yi bayan an yi yakin banu quraiza da aka aka rasa yadda za a yi aurora wannan matsala aka yi ta yawo da takardar nan kowa an san ƙarya suke amma an rasa hujja da za a kama su da aka kama al-khatib al-baghdadi da ya kalla ya kalla ya ce wannan ai ƙarya ce wannan is a white lie irin abin da bature yake cewa white lie ce saboda ga muawiya dan abu sufyan a cikin lissafin sahabban da suka yi suka yi shaida kuma muawiya bai musulunta ba a lokacin da aka ya aka ya zama ciki so kaga shine au bi dalilin fihi wata hujja a cikin hadisin malami zai tsinkayo ta kullum idan malamai suna magana akan hadisi na ƙarya ko makamantan shi sukan faɗi wata magana wadda zamu ji ta zai faɗa anan shine idan ka san mutum ka san irin ɗabi'arsa ka san irin take-takensa akwai abin da da zaran an ce ya faɗa ko ya aikata ka san zai iya yi ko ba zai iya yi ba ba haka bane ɗanka ko matarka ko abokinka ko mahaifinka ko wanda ka san shi farin sani ko mijinki maka ce ya ce kaza ko ya aikata kaza ka san abin da zai iya yi kai ko da abinci ne aka aje ka san irin abincin da wani baya san irin wannan abincin saboda sanin shi to malaman hadisi sun san sirrin maganganu da ayyukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa babu yadda zai ka bullo musu da wata magana ba su gane ba idan kana zaune misali a wani shago a kasuwa kana ma ogan ka zama kana kana kun saba sana'a da shi idan wani ya zo da wani sako daga gun ogan naka akwai sakon da an faɗa ka san na ƙarya ne ka san wannan ɗan damfara ne ya zo ya ce kai alhaji ya ce a bada shinkafa buhu ashirin kuma shi wannan baka ma san shi ba baka taɓa ganin shi ba za ka yi daka bashi wannan buhu nan alal aƙalla za ka ce to bar ka buga ma alhajin waya tukunna ka ji da gaske ne Allah kalli ko in ko haka bayar ba tare da kai wannan ba to kai ne zaka kwana ciki in alajin ya zo ya ce shi bai aiko ba so kaga abu ne da yake yana cikin asalin ɗabi'ar mu iya tantance me ya zance mai kyau me ya mara kyau to shi sa suyudi yake ta wannan maganganun yana cewa har yake cewa a ƙarshe wa ma bihi wa'adun azimun aw wa'id ala haqirin wa saghiratin shadid ko ka ji wato wani kankanin aikin zunubi amma da wani mummunan sakamako mai girma ko wani kankanin aikin lada amma da wani jibgegen sakamako na aljanna ko babban sakamako kaji an ce mutum wai duk mutumin da ya shigo gida ya gaisa da matar shi ya kama goshinta ya sumbanta za a ba su gida guda dubu a aljanna kowane gida akwai gado dubu kowane gado akwai filo dubu irin waɗannan hadisan da ake yin wa'azi da su da a kasuwar ƙauye na ga hanyar zama ana yi aiku irin wannan hadisan ko kuma wanda ka ji an ce wanda ya giba da ya shiga kabari za a turo mishi da kunama guda dubu saba'in kowace kunama tana da ƙari guda dubu saba'in kowane ƙari yana harbi dubu saba'in a cikin sakon dubu saba'in misali irin wani hadisan da ka ji su ibn hajar ya ce shi da ya ji su mawala kunya yake ji shi ne ko dai zama wa ma bihi wa'adun azimun au wa'id ala saghiratin ala haqirin au saghiratin shadid kuma gane to mu koma ciki da malam yake ci gaba da cewa ya ce ka arba'ina alwada'aniya kamar littafin arba'un alwada'aniya na zaid ibn rifa'a wanda ya sata daga gurin alƙalin mausil abu nasrin muhammad ibn ali ibn wada'an kamar yadda ibn kamar yadda shi zahabi ya faɗa a cikin littafin mizan da kuma ibn hajirin a cikin lisanul mizan akwai malam ali hasan ali abdul hamid al-athari Allah ya gafarta mishi ya taƙiƙin wannan wannan littafi wani barawan hadisi ne sun ce barawan hadisi shine mutumin da ke daukan hadisin da bai ruwaita ba ya ce ya ruwaita sai su ce yana satan hadisi to shine ya saci wasu hadisai na ƙarya ya kera su wannan a wa kanustati ali ar-riba al-makdhubati alayhi da kuma irin littafin da aka yi ƙarya aka danganta ma ali ibn musa al-kadhib ɗaya daga cikin ahlul baiti wanda ƴan shi'a suke lissafa matsayin a'imma ɗin nan guda goma sha biyu sunan shi ali ibn Musa ibn Ja'far sadiq wanda kamar yadda Zahabi ke faɗa a cikin tarihul Islam yake cewa kad kadzabat ar-rafida ala ali rida wa aba'ihi ahaditha wa nusakha huwa bari'un min uhdatiha sun kera ƙarya sun danganta musu wanda ba ba ba ba, ba shi yayi ba wa munazzahum min qawliha Allah ya tsarkake shi daga wannan magana inji Zahabi to don haka ba ba tabbatacciya bace al'imamun iraki yana cewa a cikin alfiyarsa da yake magana akan hadisin ƙarya yake cewa sharud da'ifi sharud da'ifin khabarul mawdu'u khabarul mawdu'u al-kadhibul mukhtalaqul masnu'u shine mafi sharrin hadisi hadisi wanda za a kirkira a danganta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa kaifa kana lam yujizu dhikrahu liman alim malam yubayyin amrahu ko yaya ne malaman hadisi ba sa halasta ka faɗi hadisin ƙarya in dai ba za ka iya bayanin ƙaryar ba kar ka faɗa za ka faɗa ne kawai tare da bayanin wa huwa maratibu za a biya ce hadisin ƙarya matakai matakai ne wajen zurfinsa a cikin ƙarya akwai minhu mattafaqu ala annahu kadhib akwai hadisin ƙarya wanda duk malamai sun haɗu akan tabbatar da ƙaryar shi ne ويعرف ذلك بإقرار واضحه أنا gane irin wannan da idan mai ƙaryan ya faɗa ya ce ƙarya yake to duk sai a yadda akan cewa ƙarya ne wa bi tajribatil kadhib minhu da kuma in an san shi a matsayin makareci kamar da ko a cikin rayuwa ne aka san wani a matsayin makareci da abin da ya faɗa zai ce Allah ku rabu da shi wani ne ba ku sani ba wa nahwu zalika da ire-iren waɗannan da ire-iren waɗannan dalilan da za su tabbatar da cewa kowa ya yarda ƙarya ne wannan to shine mataki na can ƙasa a cikin hadisan ƙarya wanda dukkanin malamai da suka yi magana akan hadisin sun yarda cewa ƙarya ne wa minhu daga cikin hadisan ƙarya akwai mal aktharuna ala annahu mawdu' wanda mafi yawan malamai sun tafi iguwa ga cewa na ƙarya ne wal akharuna yaquluna huwa hadithun saqitun mutarrah mutarrahun saura kuma suna cewa hadisi ne yasashe abun wurgi wala yajsuru an wala najsuru an nusammiyahu mawdu'an amma mu ba za mu rufa ido mu ce na ƙarya bane wato mu muna ganin bai kai a ce na ƙarya ba wasu sun ga ya kai a ce ƙarya wasu kuma suna ganin a'a da'ifi ne kawai bai kai ƙarya ba wa minhu da gaske akwai mal jumhuru ala wahanihi wa suquti wanda mafi yawan malamai suna ganin mai rauni ne abin yarwa wal ba'du ala annahu kadhib amma wasu ƴan kaɗan kuma suna ganin ƙarya ne akasin wancan kaga wancan da muka ji mafi yawa sun ce ƙarya ne ƴan kaɗan sun ce mai rauni ne shi kuma wannan mafi yawa sun ce mai rauni ne ƴan kaɗan sun ce na ƙarya ne kuma gane bambancin to kala uku kenan walahum fi naqdi zalika turqun muta'addida su malaman hadisi suna da hanyoyi daban-daban na gane hadisin na ƙarya ne wa idmanun haka yake ana ku wa idrakun ne ko yawa wa idrakun to wannan ya daga cikin kurakuran da suka faru a nuskar nuskar can ta ta su Abdul Fattah Abu Gudda da nake ga muku duk da yake yayi kokari fa sosai amma akwai irin wannan kurakuran wa idman ne idman wato addiction jaraba da kwakuduba da lissafi sun shige cikin harka sun yi zurfi sun riga ta zama musu jiki ƙawiyun mai ƙarfi ta ziko anhu ibaratu wanda ma ba sa iya faɗanya abin yake akwai abin da ka san shi sanin ya kai sani amma aka ce kai bayani shi ne ka kasa ba haka bane akwai mutumin da zai ƙware a sana'a shi ko ya ƙware a wata harkar da yake yi mutane su ga yana sarrafa kayan sana'a shi ɗin nan sarrafa mai ban mamaki amma ka tambaye shi wayya kake kayi wannan abu sha ba zai yin bayani ba wataƙila ma wani ɗan ƙwallo ne ko tela ko wata mace mai dafa abinci aka tambaye ta yaya ke in kika dafa shinkafa yake fin na saura daɗi ita ba ta san da aka yi ba kawai mu ma rasa ne yau da gobe yau da gobe akwai hanyar da in ka bita ka bita ka bita ko ka makance in ka zo za ka iya gane ina ne hanya ko duhu ko haske ka sani yanzu akwai direban da in ya baggarin nan na katsina daga nan har zuwa lagos ya san iya ramukan da ke kan hanyar na yasun su in ka ga ya taka rami to sai wanda ya ga dama yaya aka yi san su shin zama ya dinga kirgawa yau da gobe yau da gobe har ya kai ga haka wani ya je lagos watakila ya fi so dubu yana tuka mota yana dawowa yana zuwa yana dawowa dole ya gara hanya to malaman hadisi ne sun yi ihata da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun karanta su sun haddace su sun shiga sun fita to da sun san sirrin hadisai sun san maganar da ita ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun san mutanen da su ne makaryata idan kana da shagon kasuwancinka idan customer suka zo ka san wanda suke zuwa da kuɗi ka san ƴan neman bashi ka san su waye in sun ci ba sa biya duk ka san su ko ya aka ka san su suna da label ne da za a ce wannan mai taurin bashi wannan mai kuɗi ba su da wannan label din ko amma yau da gobe yau da gobe har in zaka fita za ka ga mai yaron ka cewa idan wani ya zo kaka bashi kayana to saboda kana da idman ko mun gane abu ne a cikin ɗabi'ar amma saboda yayi kusanci da mu ta kila ba ma ganin shi to da haka malaman hadisi suna da irin wannan sai suka sannafa masu ƙaryan zuwa gida-gida yadda za a gane su yace min jinsi ma yu'tahu sayrafiyul jihbith ƙwarewar da malaman hadisi suke da ita ta yi kama da irin abin da Allah yake baiwa asairafi gursimeti an san gursimeti ko da hausa goldsmith makerin farfaru masu aikin zinariya da azurfa yanzu babu irinsu da akwai makera za ka ga an ce wannan makeri ne na babbaku masu yin fatanya da wuka da aska da lauje a makera yanzu babu irinsu ko da ziga-zigi din nan akwai su ko amma a ƙauyuka duk china sun kwace waɗannan duk da na sai na ake kawo to akwai kuma makerin farfaru suna ke ce ma gursimeti goldsmith ne amma ba wuce sai ce gursimeti su ne masu kiran zinariya da azurfa wanda suke yin ɗan kunne da sarƙa da abin hannu da sauransu suna yi musu wanki ko gyara ko kira da su da masu sai da waɗannan kayayyakin kayan ƙaras Allah yana ba su wata ƙwarewa fi na ƙadid zahabi wal fidda wajen iya tantance zinari mai kyau da zinare jabu da azurfa mai kyau da azurfa jabu aul jauhari ko masanin sauran kayan karas su gl da waye linaqdil jawahiri wal fususi wanda zai iya bambance abubuwa masu daraja wal fusus sune kwandalaye kudin karfi wa taqwimi hada iya gane darajarsu babu wanda zai je koyi wannan abin a makaranta wanda in kai kai mai idan kace yanzu idan mace ta kai zinariya kasuwa da zaran ta kai mai sai zinariya da ya kalle shi ya san wannan dan Dubai ne wannan dan Saudi ne wannan dan China ne wannan Jabu ne wannan mai kyau ne ya sani ba haka bane kai da kake sai da gwanjo da kaje kasuwar gwanjo ka san wannan grade ne wannan zare ne wannan kaza ne wanda yake sai da wanda yake aikin siyan hatsi da siyarwa da ya je kasuwar hatsi in ya ga masara da aburo da dawa da acca kowace ya san wace iri ce ya san darajarta da ya ɗiba haka ya san wannan shinkafa ya kura ce wannan ya kyabu ce wannan yar kaza ce wannan mai kaza ce kowace zai iya gane mai kyanta mai rashin kyanta ba tare da yana da wasu ƙa'idojin lissafi da yake bi ya gane ba amma abin ya riga ya shiga cikin ƙwaƙwalwar shi ya zauna to haka malama hadisi yake shi ma wannan abin ya riga ya shiga cikin kwakwalwarsu ya zauna sun sani suna ganewa da sun gani za su gane ko kuma suka ta mamakin yaya suke su gane yanzu ka zo da mara lafiya daga gidanku ka kawo shi asibiti tabbas ka san bai da lafiya amma baka sanin me ke damun shi amma aka je gun likita da haka ya gwala idan shi ya ce daga leɓinka ya sa mishi wani abu a hammata ya dan danna cikin shi sai ce kai kaza ke damun shi me yasa kai ba gane wani abin da ke damun shi ba ko shi bai gane abin da ke damun shi ba me yasa saboda shi jahili ne kai da shi duka jahili ne a wannan harka shi kuma likitan yana da wani ilimi wanda kai ko ba zo da mara lafiya ba da ka ce mashi ina da mara lafiya kaza da kaza da kaza ne damuwar da ke tare da shi zai tunanin wannan naga kaza ne kawai ke damun shi dan dai tabbata ne zai ce a kawo shi ko ba haka ba haka kwararren wanda yake rukuya ana bugumewa ka ce ga wata yarinya tana da kaza tana kaza tana irin furki kaza zai ce irin abu kaza ne ke damunta to duk waɗannan misalai ne da zamu iya ganewa in practical life a section section daban na rayuwar mutane wanda zaka iya zai sa ka amince cewa abinda malaman hadisi suke lalle ba ba tsafi bane dan akwai wanda suke ganin kamar sihiri ne suke ibnu hibbana yana daga cikin malamai da suka kware wajen sanin illa an taɓa mai irin wannan tambaya wai ne abinda kuke ina mai kama da kaman wani rufa ido ko ba duhu yace to idan kuna so ku gane gaskiya nake fara ku tambaye ni akan hadisai in ga ya muku illolin su sai ku tafi gunwa ne shi ma ku tambaye shi ba tare da ya san abin da kuka tambaye ni ba shi ma ya ga muku illolin ku sake tafiya gunwa ne shi ma ku tambaye shi in ya ga muku in ka ji magana mu ta yi iri daya to kusan muna magana da ilimi ne in ka ji magana mu ta bambanta to ku gane son zuciya muke kuma hakan ya faru suka tambaya suka ji lalle eh duka malaman magana iri ɗaya suke to shi sa ake sannafa masu ƙariya wa manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallama a gane bambancinsu kowanne don a san irin dalilin da yasa yake yin ƙariya me yasa suke wa annabi ƙariya shi ne su da yake cewa walwazi una ba'aduhum li yufsidu dinan wa ba'adun qasadu abin nan nasran ko ba'adun menene nasran ra'ayin qasadu haka walwazi una ba'aduhum li yufsidu dinan wa ba'adun nasara ra'ayin ƙasadu kaza takassuban wa ba'dun qadrawu lil umara ma yuwafiqul hawa wa sharruhum sufiyatun qad wada'u muhtasibina al ajra fi ma yad'u yace fa qubilat minhum rukunan lahum hatta abana hal ulahumuhum wal wadi'una maqaryata wa sa annabi qaryan jisudi ya ce ba'aduhum li yufsidu dinan akwai wanda suke kawai dan su bata addini zindikai ne batattu ne suna yi ne kawai dan su rikita wa musulmai addini sallallahu addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an same su musamman a zamanin daular abbasiya akwai sarkin abbasiya mahdi yayi fada da su sosai ya kashe su da dama wanda suke zaunawa kawai a cikin daki su kera hadisan ƙarya sai su zo su dinga watsa su a cikin mutane sai mutane su dauka su ta kai su inda inda Allah bai kai su ba kuma ga sunan har yanzu irinsu za ka ji suna yawo hadisai ne na ƙarya ba a san yadda aka yi suka shigo cikin gidan musulunci ba za a bincika kamar yadda muka ji a wancan baitin yake cewa au haifu la yujadu inda alihi za a bincika littafin sunna kakab ba za a samu hadisin ba littafan suna da ake itimali da su babu sai dai kawai yana yawo a gari ana jin shi yana yawo a gari amma a cikin littafan sunna abin dogaro babu shine wa haisu la yujadu inda ahli su iya ci gaba da cewa wa ba'dun nasra ra'ayin qasad akwai wanda suke yi dan su goyi bayan mazhabin su na fiqhu ko na aqida kamar yan shi'a sun shahara da haka wasu na faɗan maganganu dan su goyi bayan ra'ayinsu na fiqhu kuma kamantan sai ce kaza takassuban akwai wanda suke kuma dan neman abinci irin masu yin wadi a kasuwanni din nan damin za su kera kawai suna nema ne a tsorata a yi sadaka a samu karayar zuciya a cikin mutane irin da abin da suka ce a yi za a yi kaga shine kaza takassuban wa ba'dul qadra waw lil umara ima yuwafiqul hawa akwai kuma wanda suke malam fada ne suna zama kusa da sarakuna suna gaya wa sarakunan abin da zai dace da son zuciyar sarakunan in suka zo ma sarakuna hadisai sai su yi ƙarya sai su yake cewa wa sharruhum mafi sharri a cikin alwabi'una sufiyatun sune yan zuhudu sufaye mutanen kirki waɗanda suke bayan Allah masu kwana a masallaci masu tasbihi kullun ana kallon su kallon mutunci amma kuma shi makareta ne qad wada'u suna yin ƙarya muhtasibina al-ajra suna ma sa ran su in sun yi ƙarya ma za su samu lada ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ba suna ji annabi ya ce man kadhaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nari wanda imani ƙarya ya jira gidan shi a wuta sai su ce a mu la nakdhibu alayhi bal nakdhibu lahu mu ba muna ƙarya ne against manzon Allah ba muna ƙarya ne for dan mu taimaki addinin manzon Allah muke yin ƙarya sai suka yi wannan tawilin shedan yariya musu wannan tawilin mutasibin al-ajra fi ma yadda'u inji su yace fa qubilat minhum rukunan lahum sai mutane kuma suka karɓi ƙaryar daga waɗannan bayin Allah saboda dama ana ganin mutuncinsu ana girmama su hatta abana ha ulu humu humu har sai da asalin mazowa hadisin suka bayyana cewa waɗannan fa makareta ne sai da malaman gaskiya suka bo suka bayyana shine shine shi kuma irake yake cewa walwadiuna fil hadisi adrubu masu kera hadisai adrubun nau'i nau'i ne yace yace adarruhum qaumun lidinin ko ƙaunin limene ne ma yake cewa ƙaunin lizuhudin na lizuhudin nusibu mutanen da ake danganta su zuwa ga zuhudu ya ce ƙaduwa da uha hisbatan suna ƙera hadisan don neman lada faƙubirat minhum aka karɓa gare su rukunan ilaihim rukunan lahumu aka karɓa daga gare su wa nukilat faƙubilat wa nukilat aka karɓa ƙadwa da uha hisbatan faƙubilat minhum rukunan lahum wa nukilat faƙayyadallahu laha nuƙadaha sai da Allah ya tanadar wa hadisan wanda za su tantance hadisan fa bayyanu bi naqdihim fasadaha suka bayyana abin da ke ciki na barna da ke cikin waɗannan hadisan waɗannan sa daga cikin mutanen da suke wa annabi ƙarya lahi salatu wassalam kuma har yanzu akwai waɗannan ƙarerai ana ci gaba da shi yasa malamai ba su kasa a gwiwa ba sai da suka rubuta littafai musamman wanda za su tantance hadisai wanda aka yanda aka tara hadisai sahihai a wasu littafai haka aka tara hadisai na ƙarya dan ka san waɗannan hadisan ƙarya ne daga cikin su littafan akwai irin littafin Abdul Hayy Laknawi shine الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة نا عبد الحي اللكنوي الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة أقول التاف آه تذكرة الموضوعات نا محمد ابن طاهر الهندي تذكرة الموضوعات نا محمد ابن طاهر الهندي سنة أقول سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وآثارها السيء في الأمة na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani wanda ake bugawa a cikin mujalladi shidda ana kuma bugawa a cikin juz'ai biyu wani bugu wanda hadisan ƙarya da masu rauni da mummunan tasirin su al'umma hadisai ne wajen guda 6000 mal Albani ta kharije su akan haka akwai ahadithul qussas na Ibn Taymiyyah dan juz'i ne karami haka kaman girman bulugul maram ma ya kai da akwai irin shi kuma na mar'i shi kuma al-fawaid al-mawdu'a fil ahadith al-mawdu'a akwai kuma na na ash-shawkani Muhammad ibn Ali ash-shawkani shine al-fawaid al-majmu'a shi wancan alfawaidul mawdu'a na shaukani kuma alfawaidul majmu'a fil ahadithil mawdu'a kaman girmar yadda salihin haka akwai kuma littafin al-iraqi al-mughni an haml al-asfari fil asfari litakhrij ma fil ihya'i min al-akhbari wanda asali takhrij littafin ihya' ulumuddin mun san littafin ihya' ulumuddin malaman ƙasar andalus sun taba ijma'i akan cewa a kona shi bai da wani amfani ga ga musulmi kashe addini yake ba raya addini ba kamar yadda zahabi ya ba da labari a cikin sirr alamin nubala to sai shi kuma iraki malamin su ibn hajar din nan sai ya sake daukar littafin sai ya tace hadisan to saboda akwai hadisan ƙarya da yawa a cikin littafin da wanda ba su da asali shine yasa mai suna al-mughni an hamlil asfar fil asfar littafin da zai wadatar daga daukan dubga dubgan littafai al'asfar littafai fil asfar a tafiye-tafiye littakhrij ma fil ihya'i min al-akhbar shi ma zaka ga bayani akan hadisan ƙarya da yawa a ciki akwai littafin da shi ibnu hadirin shi ma yayi musamman akan tabyinul ajab lima warada fi ahadithi fadli rajab wanda shi kuma ya shafi hadisan falalar rajab ne kawai wanda wajen guda arba'in haka yi magana akan ƙaryar da ke cikinsu akwai littafin mulla aliyu alƙari al'asraru al-marfu'a fil ahadith al-mawdu'a mulla aliyu alƙari wanda ya rasu shekara ta dubu ɗaya da shekara sha hudu nan kurkusa kenan kamar ƙarni uku da suka wuce suna nan dai da yawa waɗannan su zan iya tunawa suna daga cikin littattafai na hadisan ƙarya to mafi mafi dacewa da a tattauna akan shi a wannan gaba irin tafannan shine littafin Ibn Jauzi na Abdurrahman Ibn Jauzi al-Mawdu'atul Kubra al-Imam az-Zahabi din nan ya mai talkhisi a cikin talkhisat da ya tayi littafin Mawdu'at al-Kubra na Ibn Jauzi yana ana buga shi a cikin mujalladi uku kuma Ibn Jauzi ya shahara a matsayin malami na farko farko da ya irin wannan aiki to sai dai an samu ta taɓarza da yawa a cikin aikin da haka malamai sukan yi bayani kullum a kan shi idan aka zo a tattauna na matsala shi ne kamar yadda suyuti yake cewa wa fi kitabi waladil jauziyi ma laisa min maudu'i hatta wuhima min as-sahihi wadh-dha'ifi wal hasan jama'atuha kitabi al-qawl al-hasan wa min gharibi ma tarahu fa'alami fi hadithun min sahihi muslimi al'imamu ibn jauzi yana da gauni wajen saurin hukunta hadisi a matsayin maudu'i shi sa ibn hazir yake cewa da shi da hakim suna tafiya ne dutse hannun riga ala tarafai na kaida shi hakim yana da gaggawa ingantawa garin gaggawa haya inganta hadisai na ƙarya kamar hadisin allaka'u binul laka marwanu binul hakam wai annabi ya ce tsinanne ɗan tsinanne marwanu ɗan hakam yana nan a cikin littafin hakim musadrak kuma hadisi ne na ƙarya akwai irinsu da yawa musamman kan falal ahl baiti falalar garuruwa da ire-iren su sai ya ce ingantacce ne ko har ma ya ce ala shar'ihima shi za ga wani lokaci zahabi har sai yayi kamar yayi fushi kaji ya ce la wallahi wallahi ba haka bane wannan magana ma huwa bi sahihin ba ingantacce bane bayan ga wani a ciki zaka kaman akwai alamar yana cikin fushi yake magana to sai ibn hajar yake cewa to kaga yanzu shi littafin hakim ba wanda zai iya cin moriyarsa sai malami da zai iya tantance me daidai ne ba daidai ba to haka littafin ibn jauzi shi ma littafin ibn jauzi shi ma haka ta fuskar gane kaza mai rauni ne kaza na ƙarya ne ba za ka ci moriyarsa ba sai in ka san littafin ka san ilimin hadisi shine ibn suyudi da yake cewa wa fi kitabi waladin jauzi a cikin littafin ɗan gidan jauzi ma laisa min al-mawdu'i akwai hadisan da ba na ƙarya bane hatta wuhima amma ya rudar da mutane ya ce na ƙarya ne min as-sahihi akwai hadisai ingantattu wad-da'ifi akwai masu rauni ga magarin rauni wal hasan akwai kyawawa jama'atuha ni suyudi na tattara su suyudi ya yi aiki na ware hadisan da ba su tabbata na ƙarya ne ba daga littafin maudu'at na ibn jauzi ya ware su shi sa musu suna alƙaunul hasan fi zabbi anis sunan shine jama'atu ha kitabiyal qaulul hasan alqaulul hasan fi zabbi anis sunan ya waro hadisan da ibn jauzi ya tacumo su ya zuba su a cikin kwandon sharan maudu'at sai su iya beje sake tsuntsunto su ya kakkaɓe musu ƙura ya musu wanka ya dawo da ce ku dawo ku ya kuri ku dawo cikin hayyacinku ku mun gani yau kama a ce ne a gida a zo a yi maka shara da abin da kake so da wanda baka so duka a saka a bola kika je kuma ka sake tsunto kayan ka dawo da su to shine alqaulul hasan fi dhabbi anis sunan yace wa min gharibi ma tara ma tarahu da gaskiya abu mafi ban mamaki da zaka gani a littafin ibnu jawzi fa'alani fi hadithun min sahih muslim har hadisi a cikin muslim ya cacimo ya wurga cikin bola mawdu'at shine hadisi Abu Hurairah da manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa za a yi wasu mutane za su dinga yawo da bulala suna dukan mutane a ƙarshen zamani Ibn Jozi da ya ji yayane yayane kawai sai ya wurga shi kuma yana yana tsine ma wanda suka kira hadisi ya ce Allah ya tsine wanda ya kira annabi wannan ƙarya to shi sa sai littafin ya zama yana da hadari sosai ga wanda yake wato abin nan bai nuna ba akwai littafai da dama da malamai suke musu irin wannan tambarin kaga kamar littafin ibnu hazmi muhalla da alfisal garama alfisal da irin littafin usul din nan nashi al-ihkam fi usul al-ahkam ana tsoratar da dalibi mai farkon karatu daga ya shige su saboda zai iya koya maka rena malamai da rashin kunya ko ba za ka ci moriya haka ba domin shi kanshi ibnu hazm din kamar da zahabi yake fada yace Allah ya mai zaza an wifaka ga ilimi ga zurfin basira amma yana raina malamai wanda suka rigaye shi in yazo musu raddi baya musu ladabi ce sai Allah ya jarabce shi shi ma sai aka ban mai littafin shi aka ki karantawa ce wasun su basu wuce bakin kofar dakin shi ba Allah ya mishi zaza an wifaka eh ko mun gane zaka zaka ga malamai akwai wanda ba sa kallon ilimin ibnu hazmi a matsayin wani abin arziki suna jin haushin irin abin da yake Allah Allah ya gafarta musu gaba daya to da sai ake cewa kar mutum dalibi ne farkon shiga karatu ya shiga cikin littafin dan sai ya dauka wannan abin da ibnu hazmi yake daidai ne shi ma zai dinga yi ba daidai bane abin da yake amma malami da ya riga ya nisa ilimi zai iya gane me daidan me ba daidan ba so dan haka waɗannan sa daga cikin littafan da ake iya shiga a ga hadisai na ƙarya wanda malamai sun riga sun bayyana shi malin ya ce falikasarati mumarasatihim lil alfazin nabawiyya saboda daɗewa da gogayya da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da lafazin shi su malaman hadisi idza ja'ahum lafzun rakikun bi ma'anan mukhalifin lil qawaid idan wani lafazi ya zo musu wanda yake mai rakif wanda yake mai mummunan tsari wanda ya saba wa ka'idoji au limujazafatin fit targhibi wat tarhibi fil fada'i aw al fada'i ko kuma ya zama akwai wuce makadi da rawa wajen tsoratarwa ko jan hankali akan wani abu na lada kamar da muka ambata wani abu mai lada da yawa amma aikin kadan ko wani abu mai ukuba da yawa amma zunubin ba babba bane wa kana bi isnadin muzlimin ya zama kuma yana da isnadi wanda yake da duhu wato akwai mutanen da ko dai majahil ne ba a san su ba ko maturukai ne ko makaryata ne au bi isnadin mudi'in kashamsi sai ce ko kuma kaga isnadin fari kal kaman hasken rana fi asna'ihi rajulun kadzabun wadda'un amma a tsakiya sai a samu wani mutum makaryaci dan jabu fa yahiju bihim halun bi anna hadha mukhtalaqun sai su malaman hadisi sai su gane lalle wannan kirkirarre ne ma qalahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam annabi bai fada ba wata tawaqau aqwaluhum fihi ala shay'in wahid sai ga maganganun su sun yi iri daya kamar yadda muka ji wancan labarin daga ibnu hibban ko sai ga maganganun sun yi iri daya ala shay'in wahidin dukkanin su abu daya suke fada وقال الشيخ ابن دقيق العيد ما لم ابن دقيق ياتي اقرار الراوي بالوضع كاف في وضعه idan mutum ya faɗa ya ce e ya yi ikirarin cewa ƙarya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ya isa wajen tabbatar da cewa shi makaryaci ne walakinahu laysa biqati'in fi kaunihi mawdu'an yace amma ba dole ne ya tabbatar da shi hadisin na ƙarya bane li jawazi domin akwai yuwar an ya an yakziba fil iqrar ya zama san da yake cewa ƙarya yake yi dinnan ya zama kuma ita ma ƙarya ce kaji wani tajwizi kuma san da yake faɗin cewa shi fa annabi yayi wa annabi ƙarya ne sai zama wannan magana ita ma ƙarya ce yake saboda tsabaragen ƙarya ƙarya double kenan ko sai ibn timiya sai ibn sai azhabi yake cewa qultu hadha fihi ba'd ma fihi to wannan magana dai akwai wani sarƙaƙiya a cikin ta wa nahnu law fatahna babat tajwizi wal ihtimal al ba'id in za a bude kofan wannan mai yuwa mai yuwa din ai nisa lawaka ana fil waswasa wasafsada to za shiga cikin waswazi za shiga cikin wato safsada kuskure za shiga cikin kurakurai in za a buɗe ce to halama ƙaryar da ya faɗa hala ƙarya yake halama ba haka bane ai ta kawo mai yiwuwa mai yiwuwa to abin zai lalace a tsaya a iya cewa in yace ƙarya yake to ƙarya ce kawai har sai an samu wani dalili wanda ba haka ba malam ya ci gaba da cewa na'am eh kathirun min al-ahadith allati wusimat bil wad'i la dalila ala wad'iha da dama daga cikin hadisan da aka ce na ƙarya ne babu dalili akan cewa ƙarya ne su wannan yana ishara zuwa gaba ne zuwa ga ibn jawzi kamar yadda muka ji magana ta ta ko wa fi kitabi walal jawzi da irin magana shi iraki da yake cewa wa aktharul jami'i fihi idh kharaj لمطلق الوضع أعني أبا الفرج shine wanda ya tara su da yawa to yace ba fa kowanne ne da an ce maudu'i ya tabbata maudu'i ba wani iyakacin shi kawai mai rauni ne ko mara asali kama anna kathira min almawdu'ati la yurtabu fi kadhibiha tare da cewa akwai kuma da dama daga cikin hadisan ƙarya ba a yin kokonto babu wani magana akan cewa ba ƙarya bane su ya tabbata ƙarya ne zama mun ji wannan sai mu wuce da ya ce al-mursal al-mursal shi ne al-mursalu rafu bittabi'i au qayyiduhu kamar yadda yake cewa rafu suyudi ne yake cewa al-mursalu rafu bittabi'i au dhi kibarin au saqtu rawin qad hakau ya ka ce mursal shine yace alamun wannan sunan yanka ne alama sakata zikiru sahabi min isnadi abinda ambatan sahabi ya ainihin wato kubuce ya fada a cikinsa ba ambaci sahabi ba tabi'i ne ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yaqulu tabi'i qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai tabi'i ya ce annabi ne ya ce sallallahu alaihi wasallam sabi'i bai faɗi wa ya gaya masa ba waya kawo fil marasilil anwa'ul khamsatul madiya wadancan nau'o'i biyar da aka ambata a baya na hadisai suna zuwa a cikin mursal ana samu wanda yake mursali ne isnadin shi tabbatacce mursali ne isnadin shi bai tabbata ba duk ana samun su yace famin sihahil marasil daga cikin ingantattun marasil akwai marasilu sa'id ibn al-musayyab sai dan musayyab babban tabi'i din nan to marasil din shi ana karba saboda an tantance cewa duk inda ya irsali Abu Huraira yake cirewa sirkin shi ne wa marasilu masruq hakanan marasil na masruq ibn al-ajda Abu Aisha al-Hamdani wanda ya rasu shekara ta 63 bayan hijira yana daga cikin tabi'ai da suke da marasil da ake karba wa marasilu sunabihi haka marasil na as-sunabihi as-sunabihi wani mutum ne da kada an ya kuna sahabiyan shine Abdurrahman ibn Usaila wanda ya iso Madina kwana biyar bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baro garin su ya riga ya musulunta ya taho yana so ya gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu darajar sahabbantaka sai zama ya iso Madina an riga an yi jana'izar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabarin ma ko gama bushewa bai ba haka kaga bai zama sahabi ba amma kuma ya riski rayuwar waɗanda sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka sai ya zo zai faɗi hadisi ko ba zai faɗi waye cikin sahabbai ya gane ba sai a ce annabi ya ce kaza saboda ya ji ana faɗan annabi ya ce ɗin to shi ma ana karban marasil din shi marasilu qais ibn abi hazim haka nan marasil na qais ibn abi hazim shi ma ana karban marasil din shi wa nahu zalika da makamantan su fa innal mursala idza sahha ila tabi'in kabirin fa huwa hujja inda kharqi min al fuqaha domin shi mursal idan ya inganta zuwa ga wani daga cikin manyan tabi'ai to hujja ne a gun wasu malaman fiqh mursal yana daga cikin abin da malamai sun tattauna tattauna mai tsawo game da karɓa ko rashin karɓar shi kuma aka samu marhaloli guda uku game da mu'amalanta shi marhala ta farko shine ana karɓa marhala ta farko wato lokacin da sahabbai suke raye su da tabi'ai din ana karɓan mursali marhala ta biyu sai aka zo ana karɓan mursalu kibari tabi'ina manyan tabi'ai wato wanda suka ga sahabbai da yawa wanda mafi rayuwarsu tare da sahabbai ne amma wanda suke sigaru tabi'ina wanda wani ya ga sahabi daya ko biyu wani ma bai da riwaya ingantacciya daga gun sahabbai sai dai daga gun tabi'ai manya to sai aka dena an san wannan nasu su marhala ta uku sai aka dena an sa gaba ki daya shine abin da muslim yake cewa wal mursalu indana wa inda ahlil ilmi bil akhbari laysa bi hujja kamar yake cikin muqaddimarsa shi za ka ji su yana cewa asharu hal awwalu ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة كفى حجة ده مرسل لإمامان ننقدا أكسنا جنن أي حجة دش سنة مالك دا أبو حنيفة دا الإمام أحمد ابن حنبل أأيكتي أنجينا أيكي ده مرسل أإن دا باي دا وني أبو سيشي شيني شي سيوت يكي تشيوا ورده ورده الأقوى وقول الأكثري كالشافعي وأهل علم الخبر هو أهل علم الأثر ورده تنكريشي الأقوى شيني زنتي مفي كرفي شيني زنتي مفي كرفي وقول الأكثر كما شيني زنتي مفي يوم معلمي كالشافعي كمان شافعي وأهل علم الخبر لو كتم معلمان حديثي wanda ta ce maganar suyuti a cikin alfiyarsa al'iraki shi kuma shi ne wanda yake cewa واحتج مالك كذا النعمان da maliku da annu'man shine abu hanifa sun yi kafa hujja wa tabi'uhuma bihi wadanu da masu bin mazhabin maliku da masu mazhabin abu hanifa duka sun yi aiki da mursal wadanu kuma sun bauta wa Allah da shi waraddahu jamahirun nuqadi lijahli fi saqiti fil isnadi mafi yawan malama hadisi suka tunkuɗe shi saboda ba a san waye ya fada cikin isnadin ba yace wa sahibu tamhidi anhum naqala mai at-tamhid ibn abdul barri yusuf al-namari ya hakaito a cikin littafin shi at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid ya hakaito labarin labarin shine cewa yace al-imam tabari yana fada yana cewa a ana da ijma'i a cikin tabi'ai game da karban mursali to mu kiyaye abu biyu anan al-imamu tabari idan yace ijma'i abin da yake nufi da ijma'i shine qaulul akthari ba qaulul kulli ba in kana karanta tafsirin sa zaka gane wannan zaka ga ya kawo magana yace al-qaulu fi tawili kaza sai ya faɗi su wani da wani da wani sun ce wannan shine fassara wannan aya su wani da wani da wani kuma sun ce fassara kaza ko akan wata qira'a sai ka ji ya ce mu kuma muna ganin magana suwa ne ita ce saboda an haɗu a kanta wato mutane sun fi yawa a kanta zaka wannan ijima'in da yake faɗa akwai waɗanda su ba sa karɓa alal misali kamar sa'idu dan musayyib shi bai ansan mursali shi ana ansan nashi amma shi bai ansan kuma gane zaka shi ya saba wannan ijima'in da tabari yake batu wanda ibnu abdul barri ya hakaito a cikin at-tamhidu lima fil muwatta من المعاني والأسانيد شين يكي وصاحب التمهيد أنهم نقل ومسلم صدر الكتاب الصلاة مسلم ياي ياي مغانا أكي أفرقون التافنش to me yasa mursal ya samu wannan matakai iri uku daban-daban me yasa farko ana karba duka saboda a farkon al'amari waɗanda suke faɗa ɗin ba a da shakka ko shayi akan sun ji daga amintattu saboda suna raye da su sabbai da tabi'an nan manya sun rayu tare su ibn musayyib sun rayu da su da yawa su qais ibn abi hazim misali shi yana ma da riwaya daga duka al-ashratu bashuna bil janna duka yana da riwaya daga gare su domin shi ma ya iso madina ne bayan rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qais ibn abi hazim to ana nan ana nan sai aka wayi gari da zamani ya danyi tsawo sai aka samu wasu tabi'ai wanda lallai su basu ga sahabbai da yawa ba ko kuma sun ga sahabi ɗaya ko biyu ne ba tare da sun yi riwaya a wurinsu ba to kaga yanzu su ba irin waɗancan ba ne kaga suna su ba zai a karɓa da ake a karɓa irin waɗancan ba da aka sai hukunci ya canza cewa a karɓi na kibaru tabi'ina ba za a karɓi na mandunahum ba ana nan ana nan sai aka sake samun kuma da zamani ya ƙara tsayi sai aka sake samun wata kafa kuma shine su kansu wannan sigaru tabi'ina din akwai daga cikinsu wanda za ga yi riwaya daga tabi'i daga tabi'i daga tabi'i a ran samuwa wanda gaba shida a cikin isnadi kamar yadda nasa'i da abu dawuda suka rawaito tabi'i daga tabi'i daga tabi'i daga tabi'i daga tabi'i daga tabi'i sannan daga sahabi gaba shida duka tabi'ai junansu to kaga wannan ya ƙara mu abin faɗi da haka dole yanzu a canza doka ko mun gane kamar misalin da muka yi ɗazu ne idan kana da shago kana ba wane da wane da wane bashi kasan su suna biya duk lokaci yayi na albashi suka kawo za su kawo su biya ka ko zaka ji alat zaka ci gaba da ba su bashi kaga a daidai wannan lokacin wato dokar ba da bashi a shagonka doka ce guda ɗaya cewa kana bayarwa ana nan idan tafiya ta yi tsawo customers cin bashi suka karu kaga cewa za su karya maka jari ko kuma wasu masu cin bashi da ba sa biya a kan kari sai ka canza doka dokar za ka canza shi ne sai ka ware waye kasan yana biya ka bashi kaga su ne ke baro tabi na ɗinnan kenan ko waye baya biya sai ka hana shi ana nan idan lokaci ya tsawo aka zo waɗannan kibar ɗin halayen duk sun ma mutu saura waɗanda ba sa biya da wanda ba a ma san ko za su biya ko ba za su iya biya ba ko kuma ko suna da sos ɗin biya ko ba su da shi suka ce yanzu na daina ba da bashi ba ka masu shago suke ba sai ka sa duka ka ce no credit ba bashi to abin da ya faru da mursal kenan waɗannan matakan suka sa daga baya sai aka daina an san shi gaba ɗaya sai an san kamar yadda ya ce lil jahali bisaqi fil isnadi sai an san waye aka cire a isnadin sanan za a karba wannan shine abin da ya faru da mursal sai aka wayi gari ba a karɓar shi sai an tantance amma su malaman fiqhu suna karɓa har daga baya maran fiqhu sun ci gaba da karɓan hadisi mursali suna hujja da shi sannan su malaman hadisi sukan karɓa da waɗancan sharɗan shine sharɗin da aka faɗa kamar yadda abin nan suyudi yake faɗa yake cewa lakin sai dai idza sahalana makhrajuhu bi musnadin aw mursalin nukhrijuhu ko bi mursalin aw bi musnadin aw mursalin subhanallah tuj namanta kalmar dake karshen wajen namanta ko yukhrijuhu okay yukhrijuhu man laysa yarwi ar-rijal al-awwal yes najin yukhrijuhu ne yace muka samu wata hanya wadda take wata mursala daban irinsa amma ba ta wancan hanyar ba ko aka samu wani musnadi cikakke ba ya ƙara mashi ƙarfi ko kuma mallaisa ya ruwi an rijalin awwali na ƙabaluhu ya ce za mu karɓa in ji iraki ya ce ƙultu shehu na ce ibn salahi lam yi fasili bai yi magana dalla-dalla akan wannan ba ya ce wa shafi'i bilkibari ƙayyada shafi ya ce za a karɓi na kibaru tabi'ina wa marrawa anifikati abada da wanda aka san kullum yana riwaya daga amintattu yake yi ko bai ambace su ba wa man idza sharaka ahlal hizbi wafaqahum illa bi ba'dil lafzi da wanda in ya ruwaito magana baya saba wa amintattu kullun hadisin sa na dacewa da hadisan fiqat to wannan man yayin irsali za a karba kaga sharuɗan shine hadisin ya zama na kibaru tabi'ina ne ya zama ko an same shi ta wata hanya ta ƙara mai ƙarfi mursala irinsa ko musnada ya zama an same shi daga wanda yake baya riwaya sai daga amintattu da haka ko da ya ɓoye mun san amintacce ne mutumin da ya ɓoye akwai su waɗanda suke wanda ba sa riwaya sai daga amintattu akwai su kiridagaggu ko kuma ya zama wato mutumin da in ya ruwaito magana wanda man idza sharaka ahlal hibzi wafaqahu in ya ruwaito tare da mutane amintattu to yana dacewa da su duk mun san hadisan shi suna dacewa da hadisan amintattu kullum baya saba musu malam ya ci gaba da cewa fa in kana fi riwati da'ifun ila misl ibn al-musayyab idan ya zama kafin akai kan ibn musayyib din akwai wani mutum mai rauni akan hanya da ufal hadithu min qibali zalika rajul to wannan hadisin zai zama mai rauni ne saboda wannan mutumin mai rauni wanda yake kan hanya ba wai saboda hadisin mursali ne daga ibn musayyib ba wa in kana matrukan aw saqitan idan ya zama mutumin abun watsi ne ko fadadde ne wa hanal hadithu hadisin yayi rauni sosai wa turiha sai a jefar da shi ويوجد في المراسيل موضوعات انا ما samun hadisan ƙarya a cikin marasil dai yana shari magana da yake cewa ne ana samun duka kaso biyar din nan da ya ambata a baya wa min awhal marasili daga cikin mursalai mafiya rauni indahum agun malaman hadisi mursalul hasan al-hasan ibn abi al-hasan al-basri mursalin shi ba ba abun alfahari bane saboda galibin riwayarsa daga tabi'ai ne kuma yakan yi in ya ɓoye ba mutane na ƙwarai yake ɓoyewa ba na'am in sahal isnadu ila tabi'in mutawassit tabaqa yace eh idan isnadin ya inganta zuwa ga wani tabi'i matsakaici a tabaka tabi'ai kamar rasil mujahid wa ibrahim wa sha'bi wa huwa mursalun jayyidul la ba'as bi kamar marasil na mujahid ibn jabar ko ibrahim an-nakhai kenan ibrahim ibn yazid an-nakhai da ash-sha'bi fahuwa mursalun jayyidun mursali ne wannan mai kyau la ba'asa bihi babu laifi sosai akan shi yaqbaluhu qaumun wasu na karba wa yurduhu al-akharuna wasu kuma na tunkudewa amma za a bincika ne aga ko za a samu shi irin waɗancan abubuwa da su kara mai karfi wa auha min dalika to wanda suka fi waɗannan rauni kuma mursalul zuhuri mursalin muhammad ibn shihab az-zuhuri babban malamin nan ibn yahya al-qatsani ke cewa abin da yasa ake kin mursal zuhuri saboda zuhuri hafizi ne na hadisi hafizi ne a dabaka shi na hadisi in ya boye ba ya manta bane yana sani yake cewa li'annahu hafizun wa kullu ma kullama qadira an yusammiya samma saboda yana haddace da abin in yaso ya fada zai fada to tunda kaji bai fada ba to akwai matsala wa qatada da marasil na qatada ibnu di'amat as-sadusi da Humayd ibn Abi Humayd al-Tawil kenan waɗannan min sigari tabi'ina daga cikin ƙananan tabi'ai dinnan duka ba a karɓan marasil din su wa ghalibul muhaqqiqina ya'udduna mursalati ha'ula'i muqdalatin wa munqati'atin mafi yawan malamai suna kididdige waɗannan hadisi a matsayin mursalai waɗanda suke wato muqdalat ne akwai gibi ne har guda biyu a wuri guda wa munqati'at da kuma hadisi ne munqati' saboda galibinsu fa inna ghaliba riwayati haula'i an tabi'in kabirin an sahabi saboda mafi yawan riwayoyinsu daga tabi'i ne babba daga sahabi fa dhannu bi mursilihi haka wanda ya jeho hadisin nan a guje abinda ake tsammani annahu qad asqata min isnadi hithnaini abinda ake tsammani shine ya cire mutum biyu ne a cikin isnadin ba mutum ɗaya ya cire ba shine abinda ake tsammani game da su abin da yasa suke irsalin wani lokaci sauri ne don kamar da arsala ɗin gaggawa wajen ba da fatawa ko wajen karantarwa ko makamancin shi amma kuma sai ya tike da irin wannan matsala kamar yadda mu ma yanzu da dama za ka ji malami ya zo karatu sai ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ba zai ma faɗi sahabin ba wani ma kuma ya gama faɗa bai faɗi littafin ba ba wai dan bai sani ba yana sauri wani kuma ya manta ma cewa bai faɗa ba to kaga irin wannan hadisin ba dole ne ya zama a hakan nan yadda yake mai rauni ne ko mai inganci ba za ya samu mai rauni ko mai inganci to ya rage sai a bincika to shine abin da yasa aka dinga samun marasil marasil suka yi yawa akwai littafai musamman da ake samun hadisai marasil akwai marasil na Abu Dawuda Abu Dawuda wannan mai sunan ya yi littafi musamman Kitabul Marasil wanda ya rawaito hadisai waɗanda suke mursalai da yawa ana iya samun su kuma da dama a cikin littafai da suke da ba da muhimmanci wajen ruwaito athar kaman abin nan musannaf na ibn abi shayba musannaf na abdurrazzaq as-sanani muwatta ta imam malik as-sunan al-kubra ta baihaqi littafin at-tamhid na ibnu abdul bari yakan kawo su shi ma wannan suna daga wuraren da ake samun marasilu a cikin littattafan hadisi insha Allah za mu saurara anan saboda lokaci sai mun haɗu a darasi na gaba insha Allah wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh